بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوا مسلمي ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد كم من شيء منا عشرون دا تقص وطن جماد الآخرة هجرة مزالة صلى الله عليه وسلم نادا دبو دا داري هدو دا أربعين دا هدو وندي دي دي دا عشرون دا دا غا وطن دا ميلادية نادا دبو بي دا عشرون دا أكو sati da ya gabata mun kare bayanin faɗan malam da ya kawo hadisi na رويفع ليش روى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه بيان وأن حديث يا قبات من kai ga bayanin matsalolin da suke ƙarshen wannan aka zo hadisin sa'id bin jubair man qata tamimatan min insanin kana adlur raqaba shi ma muka gama da shi muka shiga cikin hadisin walahu an ibrahim qala kanu yakrahuna tama'im kullaha min alquran wa ghayr alquran muka ambaci mas'alolin da malam ya ambata tafsir ar-ruqa wa tama'im تفسير التولى أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء هزوا كرشم مسألة ترى أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلافات لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شكم ونن بابي مرق من كرنتيش babu man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahwiha har zuwa ƙarshen gaba ta inda malam yake gabanin qalil musallim wa rawan nasa'i wa ibn wa ibn mardawai an abi tufayl anan muka tsaya shahina 153 153 kusan gaba ta kusan ƙarshe fakara ta ƙarshe mun gani ko 153 qala wa rawan nasa'i wa ibn mardawi an abi tufail qala lamma fataha rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkah nasa'i imam nasa'i ya rawaito da shida ibn mardawi wa an da rahma Allah ta kara tabbata gare shi an abi tufail daga abu tufail wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi kala yace lamma fataha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama makkata ba'atha khalid bin walid ila nakhlatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah madaukaki ya bashi cin nasara aka bude makka ba tare da yaki ba mutanen makka kafiran makka suka yi saranda suka bi suka musulunta manzo sallallahu alaihi wasallama sai aika Khalid dan Walid ila nakhlatin ya zuwa wata itace dabino wa kanat biha al-Uzza a wajen wannan dabi itace dabino akwai gumki wanda aka sanya mai suna Uzza wa kanat ta kasance ala talata murat ta kasance tana kan a kusanta akwai itaciya na samura wata wasu itace ne wanda suke kama da magarya ko kuma wannan taka bagaruwa wanda a gehenta akwai wannan itace ƙananan itace fa quti'atus samurat sai aka sassare wannan itace guda uku wa hudimal bait aka rogazar da ɗakin da wannan uzza gunki uzza yake ci alladhi kana alaiha wanda suka iyakanta ne thumma ata nabiyyu sallallahu ata nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu Khalid dan Walid Khalid dan Walid sai zo ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa ya yanke wannan ya sare wannan itaciya fa qala sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce irji kuma fa innaka lam tasna shay'an sarewa wannan itace da kai ba kai komai ba faraja Khalid Khalid ya koma wannan wuri falamma abasaratu as-sanada lokacin da masu kulawa da wannan wuri inda gumaka suke inda suke kawata su su share su kula da tsaftar su da abin da ya kama da haka masu tsaro fa am'anu fil jabal sai suka koma kan wannan dutse suka tattare wa hum yaquluna suna cewa ya uzza ya uzza ya ke uzza ya ke uzza suna kiran Allah wannan fa ataha Khalid sai Khalid ya zuwa wannan wuri fa idza imra'atun uryana sai ya ga mace a tsirararta nashiratun sha'raha ta daidaita gashinta tahfanu turab tana walwatsa kasa ala ra'siha absa kanta fa ammamaha bisayf sai niheta da takobi fa qatalaha sai kashe ta thumma raja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kina aljana ce thumma raja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu Khalid ya koma wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ya koma wajen manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi ba shi labari fa qala tilkal uzza to wannan ita ce uzza قال أبو صالح كانوا يعلقون عليها السيوف سيوف sun kasance suna rataya wani duk abin da suke neman albarka da shi wal'uhun da wani abu wanda ake cewa uhun na'am qala rawahu abd humayd abd bin humayd wa ibn jarid abd humayd da ibn jarid ya suka rawaito wannan qultu wa kullu hadha dukkan wannan wama huwa a'azam minhu da abin da yake girma da wannan ya kawo fi hadhihi azmina wannan nau'i na shirka iya abkuwa a wannan zamani namu inda dara'ihil amwat wajaje wuraren da aka binne matattu wa fil mashahid hakanan da kaburruka na waliyai wa ammal manat wannan kuma gunki manat fa kanat bil mushallal inda kudid ya kasance a wani wuri wanda ake ce mai mushallal nan wurin kudid baina makka wal madina wannan wuri ya tsakanin makka da madina wa kanat khuza'atu wal aus wal khazraj yu'azzimunaha kabilar khuza'a da kabilar aus da khazraj da khazraj sun kasance suna girmama ta yuhalluna minha lil hajj anan suke daukar niyya hajj suna wannan talbiya da, da, ita a wannan wuri wa aslu ishtiqaqaha aslu ishtiqaqaha min ismillahi almannan asalin tushen suna inda aka samu wannan manatikin nan an cira toshi ne daga sunan Allah madaukaki almannan wa kila li kathrati ma yumna ayuraq wasu malamai suka ce a dalilin abin yawan abin da ake zub da jini da shi ake zub ake yankawa a zub da jini inda hamina dima littabarruk biha ba don komai ba saboda neman albarkata saboda a neman albarka قال البخاري رحمه الله تعالى امام البخاري وان رحمه الله تكار تبتا غريش يجي في حديث عروه اتكن حديث عروه an Aisha radiyallahu anha daga Aisha ummul mu'minin wadda yarda Allah ta kara tabbata gare ta tace innaha sanamun baina Makka wal Madina tace wannan manatikin nan gumki ne tsakanin Makka da Madina qala ibn Hisham Muhammad bin Hisham rahimahullah ya ce, Faba'ata Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama aliyan, sai mazala sallallahu Alaihi wasallama ya aika Ali wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi. Can Uzza aka aika Khalid ɗan Walid, nan kuma Manata aka aika Ali, mazala sallallahu Alaihi wasallama ya aika Ali radiyallahu anha, anhu fahadamaha amal fatai. Shi ma aka rogazar da wannan gunki ranar da shekarar da aka buɗe Makka. وقال العماد بن كثير محمد بن كثير رحمه الله يتي وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في العزة في العزة بني مصطلق في غزوة بني المصطلق عفوا وزال صلى الله عليه وسلم يا أيك خالد ني cikin yakin banu mustalak kabilar mustalak fakassara ha sai karyata fa ma'anar aya ma'anar aya da malin ya kawo can da yake cewa afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakum adh-dhakar wa lahu al untha tilka idhan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan har zuwa karshen aya malin yace qauluhu fada Allah madaukaki da yace alakum adh-dhakaru wa lahu al untha yanzu ku kun dangana wa kawunanku maza kuma kun dangana wa Allah maɗaukaki mata qala bin kathir muhammad bin kathir rahimahullah yace atajaluna lahu waladan yanzu za ku dangana wa Allah maɗaukaki da wa tajaluna waladahu unsa kuma hallau bugo da ƙari wani laihi daban kuka sanya wa ɗan shi mace ce wa takhtaruna lakum azzukur ku kuma ku zabawa kanku mazaje domin wannan tabi'a ce a lokacin nan ta larabawa suna kyama a danganawa mutum mace sun yi son aihuwan maza sai da musulunci ya zo ya ba ya mata yancinsu nam wa idan ma'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat kamar yadda Allah madaukaki ya faɗi sutra da fa ma'anar aya كما قال القرطبي ما نونا آية كما عند إمام القرطبي رحمه الله يتي أن فيها حذفا أكوي شاهي وتكلمة تقديره أفرأيتم هذه الآلهة كبان الأباري جمد وأن اللولي أنفعت أم ضرت تاي أنفانيني كوكما تاتو تس حتى تكون شركاء لله تعالى har ta kasance ta kasance abiban tarayya ga Allah madaukaki qala qawluhu tilka idhan qismatun dhiza ai jawrun wannan kaso ne na zalunci rabo ne akai ba na adalci ba batilun lalatacce ne fa kaifa tuqasamuna rabbakum hadhihi alqisma yaya za ku rabawa ubangijinku wannan rabo inna lillahi wa inna ilaihi اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها نعم قال فكيف تقاسمون ربكم يا يعني ذاكو ذاكو ربا ربو دا الله مدوكاكي دا irin wannan rabo allati law kanat bainal baina makhluqina wadda da dai ta kasance tsakanin abeban halitta ne na'am baina makhluqin da za ta kasance tsakanin abeban halitta ne kanat jawran wa safahan to da ya kasance zalunci ne kuma da wawanci fa tunazzahuna tunazzihuna anfusakum anil inas za ku tsabtatar da kawunan ku ne game da mata ku tube kawunan ku wata ja'alunahunna lillahi ta'ala kuma za ku sanya ta ga Allah madaukaki qauluhu in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum bari dai wannan manata da aladalata da uzza sunaye ne wanda kuka kiranye su kuka kiranyi wannan gumaka da su antum wa aba'ukum da ku da mahaifanku kuka sanyawa wa'annan gumaka wa'annan sunaye ai min tilqa'i anfusikum daga kawunanku ne babu wata hujja babu dalili ma anzalallahu biha min sultan ai Allah madaukaki bai sabkar da wata hujja ba ko dalili akan wannan in yattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus bat abin da suke bi sai kawai zato kuma da abin da rayukansu take raya musu nasarai alaysa lahum mustanadun illa husni zannihim ba su da wani madogari ko dalili sai kawai kyakkyawan zatansu bi aba'ihim ga mahaifansu alladhina salaku hadha almaslak albatil qablahum wanda suka bi wannan tafarki lalatacce gabaninsu wa illa hazzu anfusihim in ba haka ba raban kawunansu ne fi riyasatihim a cikin shugabancinsu ne wa ta'zimi ali aba'ihim al'akadamin da girmama uwayensu wanda suka gabata kuma wannan hujja har yanzu za ka samu ga ɗaiɗaikun musulmi don wani al'amari na addini ya tashi ya kawo galgajiya ko al'ada an sa ko bid'a cewa ai mu haka muka gada da tun daga uwaye da kakannu shi ko al'amuran addini ba gadon uwaye da kakannu bane ba gado na abin da Allah madaukaki ya faɗi ne da manzo sallallahu alaihi wasallam in mahaifa sun dace da abin da Allah ya umarni da manzo falillahi alhamd sai zamanto a musu biyayya akan biyayya ta Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam qawluhu walaqad ja'ahum min rabbihimul huda da Allah madaukaki da yace tabbas da ya zo musu daga ya zo daga ubangijinsu ya zo shiriwa ta zo musu daga ubangijinsu qala bin kathir muhammad bin kathir rahimahullah yace walaqad arsalallahu ta'ala ilaihim rusula bil haqqil munir tabbat Allah madaukaki ya aika ya zuwa gare su ya aika manzanni ya zuwa gare su da gaskiya wadda ta zamanto qarara take mai haske wal hujjatul qati'a da hujja wadda ta zamanto yankakka wa ma'a haza amma duk da haka mattaba'u ma ja'ahum bihi basu ba abinda annabawansu da manzanninsu suka zo musu da shi walan qadu lahu basu jayu bai zuwa gare shi wa mutabaqatul ayatu ayati litarjama dacewar wannan aya da wannan tarjama da malam yayi kenan bayanin gaba da yayi babu man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahwiha kenan dacewa wannan aya da wannan babi ko wannan tarjama shine min jihati anna ubadul awthan ta bangaren masu bautar gumaka innama kanu ya'taqiduna husul albarakati minha amma sun kasance suna kudurewa suna sanya a zukatansu samuwar albarka da wannan da wannan gumaka da suke bautawa bi ta'azimiha ta bangaren su girmama ta wa dima'a wa du'a'iha ta bangaren su roƙe ta wal isti'anati biha ta bangaren kuma neman taimakonta da suke wal i'timadi alaiha da dogaro da suke akanta fi husuli ma yarjunahu minha na samu abin da suke kwadayi daga gare ta wa yu'ammilunahu bi barakatiha kuma suna rayawa suna fata da albarkata wa shafa'atiha da cetanta wa ghairi zalika da makamantan wannan wa tabarruku bi quburi salihin neman albarka da kaburruka na managartattun bayi kallata kamar wannan lata bil ashjari da itace wal ahjar da duwatsu kal uzza kamar misali uzza wa manata da manata min fi'il jumlati ulaikal mushrikin na daga cikin aikin gamamman aikin wa'annan mushrikai ma'atilkal authan da wa'ancan gumaka faman fa'ala mithla zalika wanda ya aikata kwatamcin wannan aw i'taqada fi qabrin aw hajarin aw shajarin ko kuma yayi wani kuduri a cikin game da wani kabari ko wani dutse ko wani itaciya faqad daha ubadu hadhihi al-awthan ubada هذه الأوثان تتبت ياي يا دبرشي ياي غوا دغوا da wannan masu bautar gumaka fi ma ya fa'alunahu ma'aha min hada shirk na abin da suke aikatawa tare da ita na ɓangaren shirka ala annal waqi'a min ha'ula al-mushriki ma'a ma'budihim ma'budihi ma'budihim a'zam mimma waqa'a min ula'ika mala yace duk da haka nan tare da cewa abin da ya abku ga wa'annan mushrikai ma'a ma'budihim da abeban bautarsu a'azam shine mafi girma mimma waqa'a min ha'ula'i na daga abin da ya abku daga wa'annan mutane fallahu musta'an kuma Allah shine abin neman taimako malam yayi ta'aliki a kalkashin gaba ta daya inda yace ay laysa lahum mustanadun illa husnu zannihim bi abaihim alladhina salaku hadha almaslak albatil qablahum qala azannu huna zato anan zannul mushrikina bi awliyaihim zatan mushrikai da suka yi game da masoyansu su ne gumakansu annaha tasma addu'a suna rayawa cewa tana jin roƙo wa tujibu kuma in ta ji tana karbawa fa innahum laysa lahum ilmun bidhalik ba su da wani ilimi da wannan la min tariqi hawasi ko ta bangaren abin da suke ji a jikinsu ko gani wala min khabarin sadiq kuma ba su da wani dogaro daga wani labari wanda ya zamanto mai na gaskiya wa inna ma huwa mimma yushi'uhu sanada sadana wannan na daga cikin abeban da masu kulawa da wannan gumaka masu gadanta da tsare ta da kyauta da mata tsafta da kawata ta kawai su ne suke yada wannan abubuwa tarwijan litijaratihim ba don komai ba saboda talla tallatar da kayan kasuwancinsu kayan hajjinsu nam alkhasira wadda ta zamanto kasuwanci ce cike da hasara wa yuzidul jahilina ta'alluqan kuma wannan na dadawa jahilai dan faruwa bi awliyaihim da waliyansu min dunillahi kuma bayan Allah madaukaki ka ji mutum ya ce ai wali kaza iya kaza wali wani iya kaza ya mance cewa da ayyukan Allah madaukaki sune a Allah ko da wali wani iya kaza qala awliya min dunillahi ma tahwa anfusuhum min qada'i hajatihim na abinda rayukansu suke rayawa suke marmari suke kwadayi na biyan bukatunsu bi ghairil asbabi ba tare da sabubba ba alkauniya wadda ta zamanto ta sarari ce kana neman arziki bakka kwanci a gida a daki kawai ka ce arziki zai zo ma haka nan sai ka tashi ka dauki sababi na neman dukiya haka lahiya haka ilimi haka dukkan abin da ya zamanto na bukatuwa ya zuwa wani sababi fa hum yu'azzimuna ulaika al-mauta wa ancan sun kasance suna girmama wa ancan matattu li hawa anfusihim ba dan komai ba saboda san kawunan su wa qada wa qada'i wa tarihim da biyan bukatun su la hubban fil imani wal mu'minin wai ba dan san su a cikin imani ba da mu'minai ولذلك تراهم يتنقلون من ميت إلى آخر dalilin haka zaka ga irin wannan mutane suna cirata a je wajen wannan kabari wane a nemi biyan bukata in ba a samu ba a tsallaka wajen waliyi wane in ba a samu ba a tahi wajen waliyi wane idan min mayyitin ila akhar idan lam yajidu mas'alatahum idan ba su samu ba abinda suka roka qudiyat inda qudiyat inda al-awwal idan bai samu ba biyan bukata ga wajen wannan wanda suka ji na farko wa hakaza tarsadana idan taqalu min wazifatin inda hadha alwali alladhi kana fi zannihim kabiran aslaha alwali alladhi intaqalu inda qabrihi a'zam barakatan hakanan kuma zaka ga masu gadin wannan wurare mashahid suna cirata daga wannan aiki zuwa na farko zuwa na biyu na wani daban wanda suke zaton cewa shi yahi girma kuma shi yahi asbah alwali alladhi yahi girma ga wancan wali wanda suke tare suka fara aiki wurin shi za su tirata daga wajen kabarin shi a azan barka suna cewa wancan yahi albarka mai mai yawa wa aksar karamat ce wancan yahi karamomi da yawa wallahu yaqul shi kuma Allah madaukaki na cewa in haula'i jami'an la la yattabi'una illa hawa anfusuhum mafi yawanci wa'annan gaba ɗaya ba sabon komi sai san rayukansu wa hiya ka wa hum kadhibuna a'zamul kadhibi fi da'wahum su kuma suna makaryata mafi girman ƙarya a kirarin da suke na hubbul awliya wa salihi sun ce suna son waliyai da nagartattun bayi sai taliki na biyu inda yace فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزى ومناتا قال ما كانوا يتبركون بالعزى ومناتا على أنها أحجار مجردة ba su kasance ba suna neman albarka a wajen gumki uzza da manata afsa cewa kawai dutse ne haka nan na wanda ya shayi kowane irin dutse ba haka nan suke tunani ba wa inna ma kanu ya taqiduna fiha albarka sun kudure tana da albarka akwai albarka tare da ita min al'uzza allati kanat imra daga uzza wadda ta zamanto mace ce ce yaz'umuna annaha waliyatan wadda suna rayawa cewa wata waliya ce wa dufinat inda hadhihi shijarat wadda aka binne a wajen wa'annan kananan itace wa kadhalika manat haka nan gumki manat walidhalika sammu lil ashjar al uzza wal hajar al manat dalilan haka itacen wannan sai suka sanya musu suna suka ce uzza su kuma duwal watsun wannan dutse sai suka sa mai manata domin namiji ne kama yusammi nasu al-yawm an-nuhas alladhi yuqamu 'ala al-qabr hasinan wa zabib wa zainab husainan izan alal qabr husainan wa zainab wa gairihima min as-salihin kamar yadda mutane suke tsaida wannan nahas wannan naka tagulla alladhi yuqamu ala al-qabr wanda ake tsaida shi akan kabarin husainan kabarin husain suna ce mai husain husain in ba haka ba idan alal qabr husainan wa zainab da kabarin zainab ko su ce mai zainab wa gari ma da wani su mina salihin na munagartattun bayi fahim ya tabarraku na biha ala hadhihi al-aqida al-jahiliya suna neman albarka a kansu akan wannan aqida wadda ta zamanto ta jahiliya ce ina ga kuma lokaci yayi halin abinda muka wani daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ga Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk